ya ce babu wani abu duk ya yafe Allah ya gafarta mana baki da duk yafewa yayi ba haka ake so karka dauka akwai abin da ba a yafewa babu shi eh ma haka kake so a yafe to shine malam zai bamu wa'ansu misalai yace wa darabal islamu arwa al amsila fit tasamuhi ma al a'da'i wa min zalika annahu ai addinin musulunci ya buga al'amura masu girma a wajen yafiya a kayan abokan gaba. Ya ce, Hina ma kana Salahuddin al'ayyubi mashiyan fi ɗurƙati baitul maƙaddis, fi ɗurƙati baitul maƙaddis, ba da an fataha Salahuddin al'ayyubi, wanda suke masa take da muharrarar Kudus, masallacin Kudus. masallacin Kudus shine masallaci mai daraja ta uku a duniya gaba daya masallaci mai daraja ta farko shine masallacin Kaaba wanda idan bawa ya je raka'a biyu to zai samu lada ninki dubu na masallacin nan ko ninsa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam in ce raka'a biyu za a bashi ninki 500 na ladan da za a ba wanda yayi ana masallacin Qudus kuma lada wancan 100 ko wancan 100 wannan 500 wannan kuma 1000 wancan miliyan 100 100 500 to haka suke a jere wancan haka to kaga baitul muqaddis masallaci ne mai daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi isra'i Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil min almasjidil harami ila almasjidil aqsa linuriyahu min ayatina an je da shi kudus annabi ya ce annabawa da yawa sun je kudus annabawa mafiya yawa duk a kudus suka, suka rayu to kaga kafiran duniya suka sawa masallacin yami suka kwace shi ya zama a hannunsu a zamanin sayyidina umar ya shirya rundunoni suka je aka yi ta yaƙi sayyidina umar ya karɓo aka karɓi baitul muqaddis da aka karɓi masallacin suka ce ba za su buɗe masallacin ba suka isu ba da ɗan makullan sai shugaban musulmai gaba ɗaya ya zo sai na umar radiyallahu anhu ya shirya da shi da bawansa suka hau abin hawa kowa da raƙumin shi akan za su tafi ɗan rakiya ɗaya ɗauka suna tafiya suna tafiya sai abin hawan yaron na Umar ɗin bawansa ne sai ya faɗi ya mutu. Ya ce, To shi kenan sai mu hawwana. Ka ce, In sun hau su biyu sun yi wa raƙumin yawa saboda da nisa sai suka yanke. Za a rinka tafiya ɗaya ya hau. ana karanta ƙur'ani in an karanta aya ɗari sai mutum ya sauka sai wani ya hau haka suka rinka yi ana tafiya an karanta aya ɗari ɗaya ya sauka sai ɗaya ya hau lokacin da aka za shiga garin sai zama hawan yara ne su kuma musulmai suna ta an yi cincirindo arna sun yi cincirindo sun musulunta suna so su ba da masallacin kudus amma sharaɗinsu sai a shugaban musulmi sai aka zo hawan na yaran ne yaron ya ce na yafe maka kai ɗin ka shiga ka hau ya ce a tun da ka ga muka zo a haka to Allah a haka ya so a shiga gari kuma a haka za a shiga yaron ya ce to ga rafi nan mu tsaya mu wanke ƙafafuwanmu da jikinmu duk jikinmu ya yi ƙasa sai na ya ce musulmai suna ciki suna ta jiranmu mu tsaya wani wanke-wanke ya ce a haka Allah ya so a haka za mu shiga sai suka shiga a haka su da suka shiga ashe sun karanta a cikin wani rubutu da wani yayi suka ce aka ce wanda zai karbi baitul muqaddas din shugaban ga asufar da zai so cikin kura rigarsa da faci kuma yana jan bawansa akan abun hawa suka ce lalle shine kaga ashe wata alama ce sai na Umar ya mayar da gunda coci ne ya juya shi masallaci aka kira sallah aka yi sallah abu tun daga ne yake hannun musulmai sama da shekara 800 na hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa 900 duk a hannun musulmai yake wata ran sai arnan suka sake kwace shi suka kakkashe mutane suka kwace masallacin sai ya dawo hannunsu to shine wannan salahuddinul ayyubi wanda aka ce an haife shi hijiran annabi yana da shekara 1137 aka haife shi ya taso ya girma shi kuma ya zo da rundunarsa ta yaƙi ya ƙwato masallacin ya dawo hannun musulmai aka wanke shi ake sallah har yau har yanzu nan da ake ta ɗauki ba daɗi a cikin masallacin ƙudus akwai sama da mutum miliyan uku a kewaye da masallacin an kaɗa an rawa a kore su malam abin ya gagara tun da salahuddin ɗin na ya karɓo masallacin to shi ake ce masa muharrarar ƙudus wanda ya ‘yanta ƙudus ya ƙwato ta to shi wannan salahuddin al'ayubi da ya zo karɓa babban al'amari ne ya faru duk duniya sai da ta girgiza amma da ya karɓi masallacin ya dawo ƙarƙashinsa sai bai yi kisan kiyashi a wa'anda ya samu ba ya sa aka share masallacin aka kama sallatu shi ne wataran sai ya fita da ƙafa yana kewayawa a cikin garin kudus taƙaddama ilaihi rajulun nasrani kabiru sinni wani mutum kirista wanda yake da yawan shekaru dattijo ne tsoho da ya gan shi sai tako ya zo gare shi yu'allaku salbiyan zahabiyan fi raqabatihi a wuyansa ga cross kato a rataye a wuyansa ko ba shine suke saka sarka ba daga wani musulmi ba haushi na gan shi rannan da sarka ce ah na ce da sarƙarka kuma a wuyanka na ce ka san ma'anar sarƙa sai ya sauri ya cire ta ya sa aljihu na cito ba da daiwa ne musulmi ba a sakawa su ne suke saka cross inda za a ga wasu carbi na ga wani ya rataya shi a wuyansa ba a ratayawa ƙaton jahili ne yake haka har mutum rika jin kamar wata alama ne ta addini ka gani kuskure ne ba a yi to wannan arnan ya rataya cross cross din ma na zinare je ka tambayi kudin sarkar zinare ka ji to shi da haka yi wakala lahu ayyuhal qa'idul azim sai ce ya kai wannan komanda mai girma babban shugaban tawagar yaki yace laqad kataba lakan nasru ala adaika yace Allah ya tabbatar maka da nasara akan abokan adawarka abokan gabarka ya ce falimaza lam tu'adhibuhum ya ce me yasa baka musu azaba ba me yasa baka musu azaba ba hasan ai haka ake ko yanzu ko wani ne aka ce za a masa juyin mulki in aka kama masu juyin mulkin ai kaga hukuncin wa'ansu na rataya ma ake musu me dalili ya za su taba mar mulkin sai a musu hukuncin kisa ai galibi haka ake to shi wannan ya zo ya samu ya yi jiyin mulkin amma kuma bai kashe kowa ba jiyin mulki fa aka shirya a ƙasar nan na mugunta aka juya su sardauna wanda ake cewa yi shekara 60 kwanan nan da rasuwa ko haka kawai mutanen nan malam ba abin da suka yi aka rinka kakkashe su kisan walakanci aka kashe tafawa balewa aka sa shi a akwati aka kawo shi bauchi aka hana kowa ya buɗe akwati shi ne a ciki ba shi ba ne aka aka jera sojoji wala aka tona rami aka binne shi ko sardauna da shi da iyalansa aka buɗe musu wuta aka yi kisan walaƙanci wanda tun daga nan ake cikin halin ha'ula'i akan mulki a ƙasar nan har yau har yau mulki bai tsaya ya daidaita ba kaga waɗanda suka yi juyin mulki aka ce akwai yamurin da ya jagoranta ya je ofishin sardauna yana binciken takardu takardu yana bincikawa jira yake kawai a ce an samu wani kuɗi makudai wanda ya ɓoye fito ya nuna wa duniya sun yi juyin mulkin ba su samu dalilin da za su nuna wanda mutane za su gamsu ba aka ce da ya duba sai ga bashi ma ake binsa bashi ake binsa da na ba a same shi da ko ne ba gidansu gidansa na sokoto gidan ƙasa ne a gidan gwamnati yake bai da wani gida aka ce ya sa hannu ya tarwatsa takardun ya watsa takardun da suke kan bencin ya ce me yasa na kashe wannan mutum i to kun ga anan haka ne ɗabi'ar mutane in suka samu nasara akan abokan gaban sai su musu walakanci su musu kisan walakanci to shi wannan bai yi ba sai ce wai me yasa baka azabtar da su ba wali ma zalamtan taqim minhum me yasa baka dauki fansa kansu ba wa taf'alu ma'ahum mithla ma fa'alu ma'akum baka aikata akan su ba irin yadda suka yi lokacin da aka karɓi kudus din an yi ta yanka mutane ana kashe su da ƙarfi da yaji da mugunta aka kwata kuma arnan duniya har yau burin da suke su kwace masallacin kudus su kwace makka da madina wannan isra'il akbar suna so sai sun kama har makka da madina duk yankin larabawa nan so suke su kwace shi kuma sun kama fakar ka ɗauka wani ba za su su ba su yadda ma shiga addinin nasu ba kashe mutane za su suna cewa born to kill wai su an haife su ne daman don su kashe mutane a shiga addinin yahudanci ka taba ganin wani bai hudu ya zo yana kira a shiga addininsa ba sa yi su su iyawoyin su da aka haifa addinin su ne masu addini to lokacin da suka zo sun yi kisa na walakanci akwai garin da suka yi kisa aka ce sai da jini ya rinka kwarara ta lambatu irin yadda ruwan sama yake gudu saboda tsabar mutane da aka yi ta yankawa a lambatu kwantar mutum a yanka to yace to me yasa ku ku haka ba wa anta ta'lamu haqqan annahum ataw kathiran min al-fada'i yace alhali ka san sun aikata abubuwa da yawa na ta'adi wa nahabul amwala sun lalata dukiyoyi kalliyan da aka kai hari Syria wallahi in kana gani zaka ga irin yadda aka rinka ragargajewa manya-manyan gine-gine da benaye da waye aka rinka ragargaje su kalli yadda aka yi a nan Sudan ofishoshin gwamnati da gidaje masu wunduna da ƙofofi da AC da waye duk gaba ɗaya an ɗebe su an faffashe an yi ta'adi yace to me yasa wa qatalun nisaa kuma suka rinka kashe mata wal adfala da luda yara lude malam sai a kashe shi kaga yanda ake kaiwa yan gazza hari yan gazza in kana gani ba za ka iya gani ba ai ta harba ba ma ba mai to su ma sun yi haka suka rinka kashe mata da yara yace war rijala da maza hina ma fatahu baitul muqaddis lokacin da suka kwaci baitul muqaddis kace-kace suka yi ya ce to kai me yasa ba kai ba ya haka ka samu dama a kansu ba kala lahu salahuddin sai salahuddin ya ce da shi ayyuhar sheik ya kai wannan dattijo ya ce inna dini yamna'uni min ta'azibi ayi insani ya ce aini addini na ne ya hana ni azabtar da kowane ɗan adam dinin musulunci da dan ka zama gwamna ba kama rushe gidajen mutane da shagunansu alhali akan daidai suka yi aka yi su akan doka da oda aka yi amma saboda yau kai ne gwamna an yi gini a randa bawul ka zo ka wargaje shi ka ce bai yi ba ka canja shi an yi asarar dukiya aiko akwai wata gada a Kano sai da aka yi yunkurin rushe ta ba dan goyon kawai sai dan irin wannan halin an samu iko to ba a haka addinin musulunci ya hana haka inda za mu gamsu mu yadda duk wanda ya zama gwamna ko mi irin na jihar jigawa su yin suka samu gwamna shekara takwas yake yi ya yi hudunsa ya ƙara hudunsa shi kenan ya tafi kayansa sai wani ma ya hau ko ba haka ba yanzu ga sunan su shugaban ƙasa su waye yanzu waye ake da shi wanda za a kawo shi sama da na kayin wa kake gani za a bawo yayi sama da na kayin ni tunani na kenan sai ina ga mutanen yanda suke in ka ba wani ma wata idaman bai iya ba duk wanda bai iya ba ko yanzu sai ya goggora ku ko ba ga ba kwanan na ai bare sauka ko amma me ka gani da aka zo aka karba malam abu ya taru ya dagule to yanzu abubuwa an fara kokarin daidaita su to in wani ya zo ya karba kuma sai sake dagulawa ai ba a san haka addinin musulunci bai dada haka ba so ake in wannan ya zo ai ta bashi shawara ana lallamin sa ana masa addu'a ka gane kar kuma tawaye a lallaba shi a bashi shawara in an yi sa sai karbo su amma yanzu kuna adawa ai ba zai karbo wasu shawarwarin ba to in ka ci ka kwace a hannun wani to karka rusa aike shi sai yau Salahuddin Ayyubi ya ce addini na ya hana ni na azabtar da dan adam wa damiri yamna'uni min al-intikam dabi'a ta ta addinin musulunci ta hane ni da na rika daukan fansa akan mutane wani ya maka wani abu sai ka rike ka samu wata dama a kansa sai ka yi wani yana ban labari wata shari'a ne a kotu aka yi wani alkali ne ya ga wata budurwa yana so sai nuna yana so ya je shi ita kuma ta ƙi shi ta ce mi za ce da shi ta ƙi ta kore shi sai kamar ya haƙura ya tafi ana nan ana nan tana da saurayi sai aka samu wataran saurayin nata ya yi mata ciki da aka tashi tun da shi alkali ne ɗan anguwan ne sai iyayenta suka kawo ƙarar wancan ɗin gunsa ka san shari'a ya ana bin alfarma ko da aka je gunsa shi kuma ashe kaga wancan abin yana na akasi da aka zo kotu sai sa aka nemo yaron kafin a shiga shari'a ya ce ai ka kyauta abin da kai kai daidai ai maganin su kenan ya ce don haka wannan shari'ar ba za a yi ta ba kai in aka zo zan tuhume ka zan ma barazana duk barazanar da ne karka ji tsoro ka ce sam kai ba kai ba ne baka san yadda aka yi ba zan watsa shari'a haka ya gaya mashi sai yadda amma tabbatar wa alƙalin ya ce gaskiya fani ne ya ce eh na sani amma maganin su ka kyauta haka za a yi da aka zo kotu aka sa shi a gidan wani aka karanta ƙara alƙalin ya ce kai yaro ana tambayan ka ka faɗa a kotu gaskiya kai ne mai cikin nan ko ba kai wani ce ranka ya ba ni ba ne sai ku buga ganci kai ya ce kotu tana maka magana sai yaran ya tsorita ce wallahi ranka ya daɗe ni ne ni ne ne sai tsorita ya ɗauka ko alƙalin burma shi ya yi a can ɗin sai ya fito fili ya faɗa shi ne daga baya ka koma can ba aka ɗora masa nauyi-nauyi daga baya kira ce kai daga yanda muke rike ce ranka ya daɗe ni na ɗauka loɓa ni kai aiki ka gane wannan shi ne ake cewa al'intiƙam shi yasa wasu yanzu in an za a kai su gaban wani alkali in sun san tsakanin su da alkalin ba shiri to ba za su yadda ba ya musu shari'a a doka haka ne in wani alkali zai maka shari'a kai tsakaninka da shi akwai wata akasi kana da damar ka je ofishin inspector ka ce kai ba ka so wannan alkalin ya ma shari'a a canja shi saboda ba zai maka adalci ba akwai ramuwar gayya ko shi ya ce shi addininsa da ɗabi'unsa sun hana shi ya yi ya ɗauki fansa ya gaya mu dattijan walan af'alu mithla ma fa'alu yace ba zan yi irin abin da suka yi ba wa qala lahu shaykh sai wannan dattijo banasare yace da shi wa hal dinukum yamna'ukum min al-intiqami yace yanzu addinin ku ne ashe da man ya hana ku irin wannan daukan fansa min qaumin bada'ukum bil adawati game da mutanen da su ne ma suka fara adawa da ku ai din ramuwa tana bewa ne in wani yawa wani wani abu to wanda ya fara ai ya fi ta'adi duk yakukuwan da aka yi a baya waɗanda adabin larabci ya kawo labarinsu lokacin jahiliya wanda aka yi akan wata raƙuma basus wata raƙuma ce ta wata ƙabila sai wani ya sa kibiya ya harbe ta a tsakanin hantsarta sai ta ruri har ta mutu akan wannan sai da aka yi wajen shekara saba'in ana yaƙi da wannan ƙabilar da waccan ƙabilar kowa ki haƙuri da aka kashe wannan ɗin taguwar su kuma suka kashe shugaban wa'ancan ɗin su ma suka zo suka rinka yi duk dangin sai da suka ƙare kuma ana nan ba a fasa ba ce ai su suka kashe muku taguwar ku shi aka jawo aka kashe wani akwai wanda aka yi akan kwankurci ana cewa ya an kai shekara ɗari ana yaƙi ɗan wata ƙabila ne ya hau bishiya ko mace ko namiji ya ɗauko kwankurciya ɗan wata ƙabila da ya zo wucewa kawai da ya gani sai ya hankaɗe shi ya fasa shi ne faɗa ya fara aka kashe wani akan wani daga nan sai aka yi ta bugawa har waɗanda aka haife su ana yakin aka haife su suka taso su ma suka shiga cikin yakin aka yi ta shan jini mala to me ya jawo haka shine al-intiqam wani wani yaki ya hakuri ko ana ta daukan fansa yace ashe addinin ku ne ya hana ku wannan wa'adzabu qaumakum bi anwa'il azabi kullaha bayan sun yi wa mutanen ku azaba duk irin nau'in da ake yi na azaba a muku shugaban da ya sauka a Syria wani gidan kurkuku da yayi yake yanka ahlus sunna mala wallahi akwai inji kawai na nika mutum ne a markaɗe shi yanda ake yanka ragon layya a cire kansa a rataye shi irin an bankare shi nan ko wallahi duka sai da aka yi wa musulmai haka hotunan suna nan bidiyoyi suna nan idan ka ba zai iya gani ba basharul asad haka ya rinka kashe su da aka zo abin ya juya yanzu sun karbi kasar ahlus sunna sun karbi kasar aka bude kurkukunsa irin abin da aka tarar mala abin yayi muni mata ya ta sa su a kurkuku an sojoji suna lalata da su suna ta aifuwa suna aifi ayya a cikin kurkuku walakanci kala kala musulmi ba zai yi haka ba fakala lahu salahuddin sai salahuddin ya amsa masa ya ce na'am inna dinana yamna'una an naf'ala misla a ada'ina fi anadihim fi inadihim ya ce, I, addininmu ya hane mu mu aikata kwatankwacin abin da abokan gabanmu suke aikatawa na ƙetare iyaka. Wa ya muruna an na kuna a fiya'a biwa'iduna, ya ce, Ya umarce mu da mu kasance masu yafiya dangane da abin da aka mana. wa an na'afu amman asa'a ilaina addinin ya umarce mu mu yafe wanda ya mana mummuna ya munana mana wa nasfahu amman aznaba indal qudra mu yafiya akan wanda lokacin da ya samu dama ya sami iko yayi mana walakancin da ya ga dama mu yafe masa fakala shek sai wannan kiristan yake cewa ni'imar dini dinuku kai ya ce madalla da addini irin addinin kudin nan wa inna ni ahmadullah ala an hadani ila ma fihi khaira fi ayyamin akira yace ni ina godewa Allah akayin shiryar da ni da yayi akayin abin da yafi alkhairi akan abin da na rayu a baya min hazihi hayati rayuwar da nayi a baya ya ce, Na gode wa Allah da ya nuna mu. Kun san ai akwai coci a nan gata nan a bakin asibiti ko. Wani yana gaya mu akwai wani fasto ke cewa shi bai taɓa ganin mutane masu taurin kan irin mutanen anguwan nan ba. Ce tun da aka cocin nan an kawo fastoci kala-kala amma ko mutum ɗaya ba taɓa samu ya zo ya zama kirista ba. Wani wani irin taurin kai ne. Waya shi cocin da aka je jirage duk kuje kuce kun zama masu bi. To har yanzu ba samu ba. sai ke mamaki ya kamata a ce an samu wani sun zo sun karba ba samu ba mal kaga wani ai ba karaman nasara ba ce she su suna jira ne wayansu su zo su zama kirista da yan mata da samari ina ina ake zuwa ana kida ana rawa ana kewayawa ana kaza kaza shi wannan sai gode wa Allah sun masa'ala sannan sai ya yi tambaya ya ce wa ma za ya fa'alu mai yuridu dukulu fi diniku eh ya ce me za me to me mutum zai aikata idan yana so ya shiga addinin naku me da me zai iya shiga fakala lahu salahuddin sai salahuddin ya ce da shi yu'minu bi anna allaha wahidun abinda zai yi na farko shine ya yi imani da cewa Allah maɗaukakin sarki fashi shi kaɗai ne Allah. Wa Muhammadan Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, kuma annabi Muhammad manzan shi ne, ya yi imani Allah Allah ne shi shi kaɗai, ba shi da wani mataimaki. Ƙul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. bai da kini wanda za a ce daidai suke da Allah babu shi shi yasa ake faɗawa wa masu bara da za ka ji sun ce a bani dan Allah dan annabi aka ce wannan shirka ne sun kasa gane karatu amma ba za a fasa faɗa ba ko su ce a bamu dan Allah dan Allah ake baro saboda Allah ɗin shi kaɗai ne Allah mutum ya yi imani da Allah shi shi ɗaya ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani shine dan aikin Allah da zai kawo shari'a damuwar da sauran suke samu shine sai su ga kaman wani ma ya kai sai a bar maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje a dauko maka wasu shehune ana cewa su zaka bi su kuma ba kowan kowa bane ba aiko su ba ko manzo Allah aka aiko to tunda manzo Allah aka aiko so ake yi in za ka yi tsarki kai irin na annabi alwala irin ta annabi sallah irin ta annabi azumi irin na annabi komai addini ya annabi ya ce ya annabi ya yi shikenan ka huta ba ruwanka da kowa za ka zo kana cewa ya sayyidina abubakar ya kaza ba a'a manzon Allah ne ai a gaba shine ko yawwa to shine don haka ba za a ce don Allah don annabi ba amma sai ka ji maha suna cewa na rantse da annabi in za ka gyara mutum ko ya ƙi yadda annabi ba a rantsuwa da shi man kana halifan falya halif billah duk wanda zai rantsuwa ko ya rantse da Allah ko da sunayen Allah amma ba a rantsuwa da kowa ko mala'ika ko annabi duk duk mutum ya haka ya zama mushriki shi ne ya ce wa ya fa'alu ma a marallahu bihi in yi imani da Allah da manzan shi to sai kuma ya aikata duk abin da Allah ya umarce shi wa yabta id amma na hallahu an duk abin da Allah ya hana kuma ya nisance shi kaga a dunkule in mutum ya zo musulunta ba a dogon bayani a take musuluntar da shi shi sa ga malamai don suna tafsiri ko suna wani karatu aka ce ga wani zai musulunta sai a tsaya damun musulunci ba yaɗa shi ake ba duk karatun da ake ai yaɗa musulunci ake to ga wani zai shiga a an samu kasuwa sai a tsaya sai a koya mashi kalmar shahada to ya shiga musulunci sai a koya masa ƙananan abubuwa ba za a matsa masa da dogon bayani ba sabon musulmi ba a matsa masa da dogon bayani sai ka rikita shi karatun fatiha da sura ma aka ce shi bai zama wazibi ba akwai masa tasbihi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar akwai masa ruku da sujada ya salla a haka sai a sa shi a makaranta kuma sai na koyon wayancin kaga ba a dogon bayani amma wanda bai sani ba sai ta ɗebowa ita kawo wasu abubuwa wanda za su likita shi wata ilma mutum ya fasa shiga ko shek abubakar mahmud gumi aka ce a kaduna yana karatu sai wani ya zo zai musulunta amma shi yana da mata goma wani baka tafe ne ya ce in an yadda zai shiga da matansa goma ya yadda in ko ba zai shiga da matansa goma ba ya fasa maimakon su bari ya je gaban malam su yi da malam suka ce a a ai ba zai yi wa musulunci iya mata hudu ne tun daga suka ce ba yanda za a yi wani mai karambani ya faɗa mana haka sai ce a shi inda bai shiga da matansa ruwan ba ya fasa sai ya tafi malam bai ma san an yi ba wata ran ana zaman karatu sai ana tattaunawa shi suka ce ai ran nan wani ya zo kana karatu ga yanda muka yi da shi ya kama hanya ya tafi ya ce kun san yanda yake suka ce i kuna ganin sa ya ce ya ce ku ce ina neman sa a kira mun shi aka kira shi ya zo ya ce mala ya ce ran nan ka zo aka musulunta kuma ka tafi ya ce i ni ga sharadi na dole da mata goma zan musulunta malam ya ce to an yadda ka musulunta da matanka goma an yadda sai musulunta da matansa goma ya ce amma ka rika zuwa kana koyon karatu sai yana zuwa ana karatu ana karatu duran da aka zo da batun aure sai ya ji a iya fuɗa ake tsayawa duran da aka zo kullum a haka ake an daɗe ana tafiya da shi da nan sai ce kai to bari yana daure na rage ɗaya sai rage ɗaya ana na wata nan ya rage ɗaya da haka sai da suka dawo huɗun to gaga gage ba a yin zafin kai a da'awa akwai abubuwan da sunna ne idan kana so ka shiryar da mutane su karbi da'awa to wata sunna sai ka dan haƙura ma da ita misali shi malam din lokacin da ya zo a Sultan Bello yana karatu in yana sallah sai ya rika yin qabalu lokacin yin qabalu malam kallon ka za a rinka yi sai mutane suka suka fara watsewa ce ai qabali yake ya zo da wata mummunar aqida wanda yake fa dai malai na ga mutane suna raguwa suna raguwa sai ya tambayi wani ce ni me yasa mutane suke raguwa yace sun ce kabalu kake yi shi yasa sun ce wai ka zo da wata mummunar aqida sai ce to wannan ne dalili yace yace to ni ma daga yau na daina kabalu sai sauke hannun sama ka ci gaba da karatu aka ci gaba da sallah wata ran ana karatu da ɗalibai sai aka iso gurin karatun kabal da aka karanta aka karanta yadda annabi yake yi suka ce to me yasa ban ba yace ah kun manta shekarun baya ina yi ana aka ce nazo da mummunar aqida sai suka wuce gaba suka ce wallahi sai an yi daga nan aka fara sallah malam kabalu yanzu ga ta nan kowa ya iya ta kowa ya iya ta har tijjanawa ita suke yi zaka gansu suna yi ko ba haka bane wanda yake da karatu zai ga ga yana yi wanda kaga baya yi kuma to ba karatu ne kaga haka ake yin da'awa aiko a cikin sauki ake binta ba a cin mutunci a watsa mutane da manyan bayanai to da haka Salahuddin al-Ayyubi kawai sai ya ce masa in mutun yayi imani da Allah shi kadai ne shaida Annabi Muhammad manzon sa ne yayi yayi aiki da abin da Allah ya umarni ya hanu da abin da Allah ya hana iya nan ya tsaya masa inda zalika aslama shaiku ai atake anan kawai sai wannan dattijo musulunta Allah ce wa hasuna islamuhu kuma ya kyautata musuluncin musuluncin gaske yake yi ba irin na red monkey ba a gane akwai red monkey ai wani mai dako ne da a bakin kasuwa nan yautaran sai je cocin ekwa ya ce ya zo zai zama kirista har waka aka masa aka taramar kuɗi da aka tafi kuma ƙarya yake yi ya zo ci gaba da shagalinsa ƙarya yake yi kawai don dai a tara mar kuɗi ne kamar yadda su kiristocin suke yi su zo su ce sun musulunta don a tara musu kuɗi ala in mutum ya musulunta kawai koya masa musulunci ake yi in yana da sana'a ya je kyautata ta amma zancen wani ya ɗebo kuɗi a ta haɗa mar kuɗi ana bashi wannan duk a can yankin su abuja su kaduna ɗin nan da su kano duk sun daina mutum zai musulunta kawai musulunta don allah yau amma dan musulun ya musulunta ita tara mar kuɗi ana gina mar gida ana saya mar waye sai ai ta musulunta ba dan Allah to shine sai musulunta ya kyautata islamin shi musulunci shi Allah yace wa aslama ma'ahu kathirun min abina'i qaumihi da yawa kuma cikin jama'arsa ƴaƴan mutanansa suka rinka musulunta saboda dattijan nan ya karba biragabatihim ba dan wani abu da da karan kansu da kwaɗayinsu da kyakkyawan niyya suka musulunta. A na a asibiti nan, an yi ta samun shekarun baya inda kiristoci suke bi gado-gado suna raba mutane Bible suna kiransu da su zama kirista. Ka gane, wata mata da ta zo za ta rasu a nan a imajensi wannan tsohon. wallahi kirista ce ta za ta rasu ‘ya'yanta suna nan kawai bacci ta ta farka ta ta karɓi musulunci ta ce a ba ta musulunci ta ce yanzu nan ta yi mafarki musulunci shine addinin daidai take ba da wasici akan ƴaƴanta lalle su yi musulunci a nan aka yi mala inda bayan ta musulunta ta rasu aka ɗauki gawarta kuma aka danka ta a musulmai ko ba haka ba musulmai ne suka mata sallah aka kai ta makabartar musulmai ƴan uwanta dole duk gefe suka koma wallahi to kaga sai ta bar wasici cewa ƴaƴanta su musulunta babbar wasiya ce aiko wa min tilqai anfusihim an iman an imanin wasiqatin da karan kansu suka zo suka karɓi imani kuma imani mai inganci suka karɓa saboda wannan dattijan ya musulunta sun yadda da shi shi yasa kullum abin da ake ta jan hankali akan malamai waɗanda suke da ɓata don malami guda ɗaya zo ɓata to in ya tashi halaka fa ba shi kaɗai zai halaka ba sai ya jawo yansu su halaka yanzu ƙadiyan da aka yi na abdul-jabbar a kano ɗin nan lokacin da ake cewa za a yi muƙabala za a yi muƙabala a kan kaza a garin nan akwai yaran da suka rinka rantsuwa in an zauna da shi sai ba wanda ya sama ya zauna da shi malam sai gashi da aka zo aka zauna da shi din sai da ya ɗauko littafi wajen 350 ya zo da su amma ko ɗaya bai buɗe ba wallahi duk tambayoyin da aka ko ɗaya bai amsa ba su tu da kansu yaran suka ci wani guda ɗaya da ya ta rantsuwa a nan mutanen na same shi na ce ni ka saurari muƙabalan ya ce wallahi na saurara ce kai abin nan ya zo min da abin mamaki na ce me na mamakin a ciki ce dama ai baka da karatu shi yasa ake ruda ka nace mar ka gani to kaga yanzu wannan abin da aka yi na mukabalar yafi a ce an zo an kama shi an ji an daure shi kawai yin mukabalar nan ta taimaka saboda an yi ne a fili kowa ya gani to sai zama dewa sun dawo sunna mala saboda dawo da ya zo ya ta faɗa bashi da hujja bashi da dalili aka ce nuna gun ko iya nuna gun aka ce fa yace wai minti goma ya markana to haka ne to da haka wannan Salahuddin al-Ayyubi kaga bi da yayi da sauki ya kawo tsanci ya kawo daraja mai yawa da albarka yace wa inda nadri ila sahaifi hazal musannifi alladhi baina aidina yace idan dai muka ci gaba da duba da karantawa shafukan wannan mai wannan littafin da yake hannunmu sanara hazihil kasisa min fil akhlaqi al islamiyya kullaha yace to fa zamu ta ganin irin wannan taksisin a cikin ɗabi'un musulunci zamu ta kallon su masu yawa misali wannan fifitawa ka taimaki wani a lokacin da yake da buƙatar ka taimake shi ko da kai ɗin za ka haƙura ka haƙura da kanka ka taimaki wani shi ne a yi takasisin kaga yanzu shi wannan shugaba salahuddin yana da iko duya sa su duya markaɗe su ya kashe su kuma ba wanda ya sai magana ko amma sai basu wannan barin nasu sai kawo wannan duk da ya san duk muguntar da aka yi a baya barin nasu sai kawo nasarori to kai ma in wani ya cuce ka wani ya zalunce ka kai abin da ake so ka yi kai irin na turawa su yau in ka cuce su so suke yi su gane ta ina ka cuce su sai su toshe wannan kofa sai su toshe ta wani labari da ake bayarwa wani stadium ne adadin kujerun haka aika da adadin da ake sai da tiket din aka zo sai aka shiga mutum da ya rasa gun zama a ƙarshe suka yi tracing sai suka gano wanda ya shiga ba da izini ba sai suka ce su abin da suke so ba kama shi za su yi ba za su sau shi amma so suke nuna musu yayin ya shiga sai ce musu ai ɗaya ne ya ɗauki ɗaya a wuya ya suka shigi to daga nan sai aka yi wani shiri wanda in kuka zo inda ku bi ne ba za shi daga nan an kulle wannan kofar amma shi wannan bashi suka yi akwai wani kuma lokacin ana ciran kuɗi su ma ta irin atm haka da cek ake cira lokacin idan ya zo wata ran sai ya je saka cek cek sai aka lissafa kuɗi masu nauyi aka turo sai ya ɗebe su sai ya sake zara cek ɗin sai aka sake lissafa kuɗi sai suke mamaki suke sauri suka aka kewayo jami'an tsaro suka kewayo a gawaye ya aka haka da aka zo sai zai gudu suka kama suka ce a'a ba komai za mu ba so muke ka nuna mana ya kai daman cek in an sa shi fadawa yake ashe shi sai dan bula ya daura masa wani zare in ya zara shi in ya wuce sai ya jawo shi ka gani to kaga hikiman da suke yi kai ɗin da kai yanzu so suke ka koya musu fasaha sai su barka ka tafi kanka wannan ɗin kuma su kuma sai su yi maganinta shi ke na ai shi ne aka yi su atm ɗin da sauransu ko haka dai ake so mu zama masu kyakkyawan manufa mu cire ɓacin ran kowa a ranmu cire damuwar kowa a ranmu mu ta tasbihi muna salati shi kenan duk al'amuranmu su za su gyaru za mu yi ta nasarori kamar yadda wannan yansu amma idan muka rike wata mugunta a ranmu a albarkacin wannan muguntar ko addu'a kai ba za a karba ba duk abin da zaka yi sai ke ci samun matsaloli ka rasa aina matsalar take to matsalan fa tana nan ne daga zuciyanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa inna fil jasadi muzgatan a jiki akwai wata tsoka ko za saluhat saluhal jasadu kulluhu in ta gyaru duk jikin ya gyaru wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu in ta ɓaci duk jikin ya ɓaci annabi ya ce ala wahiyar kalbu ita ce zuciya wannan muhalli ne mai kyau muhalli ne mai kyau ka gyara zuciyanka ko Allah ya ba mu ikon gyarawa wanda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure karancin sani Allah ya gafarta mana baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik